من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن تولوا فقد ابلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستطيع يخلق ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا واتبعوا أمر كل جبار وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتل لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر والتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر مراتك من سورة من جرمى من البركة سورة هود عليه السلام bayan mun gama labarin annabi Nuh yanzu muna cikin labarin annabi hudu a cikin suratu hudu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa in tawallau idan suka juya suka bijire gabanin kiran da kan masu fa kada mu daga tukun na iya muku ma ursiltu bihi ilaykum abinda aka aiko ni da shi zuwa gare ku idan ba ku imani ba wa yadda haifu rabbi kauman ubangiji na zai musanyo wasu mutane gairakun ba ku ba idan kun ce imanin ba ai sai Allah ya kashe ku ya tare wasu ku ba da gaskiya da annabi hudu wala tadurrunahu shay'an ba ku cuta Allah da komi bi ishrakikum da kun yi shirka inna rabbi ubangiji na Allah hafizun mai kiyayewa ne a ranar kulle shaidin da kowane abu wannan ma ja amurna lokacin da lamarinmu na azaba ya zo gawa ga mutanen adawa da jaina hudan sai muka tseren da annabi hudu annabin allah wallazi na amanu ma'ahu da wanda suka yi imani tare da shi bi rahmatin minna saboda rahama daga wajenmu wannan jainahun mun tsirar da annabi hudu da mutane ne min azabin ghalid daga azaba mai tsanani ita ce azabar da Allah ya aiko wa mutanen adawa shine Allah ya sako tsawa da halaka su wayanda suka ba da gaskiya da annabi hudu mutum dubu hudu ne duk Allah ya tsira da su wa tilka adun wayanda da muke ba ku labari su ne mutanen adawa ai isharatu Allah na ishara ne ila asarihim ga wuraren da suka yi sama fasihu fil ard ku yi tafiya a bayan ƙasa ban su mu ilaiha ku je ka kalli ku kalli gidaje da mazaunai na mutanen adawa a cikin duwatsu fakal sun mawasa ba akwalarun sai Allah ya sifanta halin adawa fakal ya ce jahatu bi ayati rabbihim sun yi jayayya da ayoyin ubangiji babban ayar ubangiji ita ce annabin da Allah ya aiko masu to sun yi jayayya da manzon zamaninsu wa'asau sunahu sun sun saba wa manzanni wanda ya saba wa manzo guda ya saba wa dukkan manzanni saboda sun yi tarayya a cikin kira zuwa ga tauhidi wattaba'u mabiya sun biye ma'amarin kulli jabbarin lamarin kowane mai tsaurin kai alidin mai jayayya ai mu'alidin lil haqqi sun biye ma masu jayayya da gaskiya min ru'asa'ihim na shugabannin su Allah ta'ala ya ce wa utbi'una anatan an biya masu da la'anan mutane fi hadhihi dunya a wannan duniya duk wanda yake ana labarin adawa sai ya ce Allah kine wa adawa wa yawmal qiyamati la'anatan ranar tashin kiyama suna da ƙarin la'ana gaban kowa da kowa ala saurara da kyau kaji inna adan mutanen adawa kafaru rabbahum sun kafirce wa ubangiji ana saurara da kyaukaci hukudan Allah ya nisanta rahamar shi bi alin ga mutanen adawa ƙauyen hujjar mutanen annabi Allah ya tsine ma adawa mutanen annabi
وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تحسين يا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تاكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعسى فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب
Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin kisa annabi Nuhu alaihi salam da yadda aka kwace da mutanen shi Allah ya sako tufana ya halaka su gaba ɗai mutum tamanin kawai suka tsira wanda ke cikin wannan jirgi na annabi Nuhu alaihi salam sannan Allah ya ba mu labarin adawa mutanen annabi Nuhu alaihi salam da irin kafircin da suka yi da irin azabar da Allah ya saukar musu sai samudawa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ila samud aqahum salihan ay wa arsalna salihan mun aiko annabi salihu ila samud zuwa ga samudawa to mun aika musu aqahum dan uwansu a kabila قال annabi salihu ya ce ya ƙawun ya ku mutane na wa'budullah ku bauta ma Allah kaga abin da ya ce ku bauta ma Allah ma lakum min ilahin ghayruhu ba ku da abun bauta ma da gaskiya in ba Allah ba huwa ansha'akum Allah shi ya kage ku min al-ardi daga ƙasa da karki abikum adama minha saboda ya halicci ubanku Adamu daga ƙasa da ruwa. Wastahmarakum fiha Allah ya sa ku zamo maraya a bayan sauran duniya. Da haka fastaghfiru ku nemi gafara Allah a cikin aikin da kuke yi. Thumma tubu ilayhi ku tuba zuwa ga Allah. Inna rabbi ubangijina qaribun mukusanci ne gare ku. Mujibun mai karɓa a zuwa kuɗi karu ya cikin da fi imarashin kuliya sun samu dawa abin da ya dame su gine-gine da kere-kere kawai shi ya dame su ya kuru da fi suna gina manyan gidaje a cikin duwatsu ya kuru da fi suna gini a cikin manyan duwatsu za su samu ƙaton dutse sai su kwarkware shi su yi ɗakuna su yi gidaje a cikin shi waya kunu na fisuhun suna gini a cikin kwaruwa wa kullu ma a sallahu ibni adama da hudu duk abin da Allah ya ba dan adam nashi ne illa sai an sarrafa rufin ma'i wa tsin duk abin da Allah ya baka rabonka ne in ba abin da ka kashe ma ruwa da kasa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce إذا كثر كل إذا كثر مال ابن آدم سلط الله عليه الماء والتراب حديثي إذا كثر مال ابن آدم idan dukiyar ɗan adam ta yi yawa tattaru tattaru ta yi cimi cimi in Allah na son ta rage sallallahu alaihi al-ma'a wa turab sai Allah ya haɗa shi faɗa da ƙasa da ruwa ƙasa da ruwa ne ne ba ma a sa a yi tsoro a yi gini ko to ka ga an fara gini sai ne sai haka suna fadawa ko ni yau kuɗi wani gini har sai kai dakin sun malamai na sa ke cewa dakin dakin mutum ya kai saboda yana ganin dakin da sai ta dakin yake ba da ya kai ga dakin sai ce ai dakin dakin mutum yake yi to abubuwa guda uku malamai masu hikima sun ce su ba a ɗiban masu kuɗi a ce ga naira dubu ɗari zan ware don wannan bukata kaza kuma insha Allah ta isa to komi in kan bai yana yi amma banda abu uku magana ce ta masu hikima suka ce abu uku in za ka yi su to bari ware dubu ɗari ƙara ware ɗari da wata ɗari da wata ɗari duk a can na farko in ka fara gina gida kanka ce ai wannan jiji da kaga na fara aiki ai in sha Allah mu dubu da ni har tarewa har tarewa har ya haka zai canye ɗarin a ƙaro wata ɗari ya canye a ƙaro wata ɗari ya canye in kai magana sai ce halimin mazi in wani da na mazi sai ka bashi in babu sai ka shekarta na biyu neman aure da ka ga mace kana so za ka ce wannan yarinya ina so in sha Allah har zuwan ta ɗaki na dubu ɗari to ƙarya haka wata dubu ɗari da wata dubu ɗari ta sai su tafi sana a samu ta zo sai na uku neman mulki da matsayi a ce kaga kana da takardu ka gama makaranta ko ga kujerar kansila dubu ɗari ta ishe ka in sha Allah in ka ware dubu ɗari har za ta kai to ƙarya ne ita wannan ɗari sai ta shige da wata ɗari da wata ɗari duk ba su yi da wannan bukata wannan abu uku gini neman aure neman mulki sun ba a ɗiban wasu gwargwadon abin da za su ci shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan dukiya ta yi yawa sai Allah ya turo ruwa da ƙasa sai su wace ta guda haka su sun shagartu da gini sai rabi Allah wa ya ce al-bunyanu ismani gini ya kasu iri biyu man bana qadra hajatihi wa qadra hajati iyalihi wa manazil al-dayfi hadha bunyanun salihun shehu ya ce wanda ya yi gini gwargwadon bukata ta gwargwadon bukatar iyali ne gwargwadon bukatar masaukan baki wannan ba gini ne na ya ba ba gini ne mai zunubi ba zunubi na aiki ne mai lada da yawa la ya sunu fihi huwa wa la iyaluhu yayi gidan da bakin da ba shi zai zauna ba ba iyali ne ba ya bashi in an ga wani bakon malami ya zo ko bakon sharifi a kan shi wuri wala ahadun min khalqillah ko wani daga halittar Allah idan ya shiga illa wa kutibat lahu hasanatu Allah zai turkuta mai lada na gina masaukin baki da yayi hatta ya kula karawan sai gidan ya rubuce ya koma kango sannan zai samu lada wa man bana fauka hajatihi wanda ya yi gini fiye da bukata da gida guda ya kaso sai sai sai gida hamsin sai ya gama su kuma ya kisa yan haya kuma ya ki shiga irin manyan gidajen da ake yi a Abuja za a ga yan daga guda na abuja tun na mutum guda ne ba kowa ce ko irin wannan gini innama yuhliku ma lahu fil ma'i mutin wannan ya halaka dukiya sai a ruwa da kasa ne kawai duk gine ginen nan da ake a gaba a ada kare a kullum ya kuru hasratan alayhi yawmal qiyamah wannan gini sai ya zama baki ciki ga mai ranar tashin kiyama to su samu dawa استحضرهم الله في الدنيا ألا يا باس دام راي الدنيا اشتغلوا بعمارة الدنيا سن شغل فلين جنة جنة سنا كاسك جنة جنة إن وانا هوا قوما سي وانا سني إشرين زني إن وانا هوا إشرين وانا سني تلاتين زني كل سنا تاكنا تجنة جنة mala idan kana son ka je ganin gine-gine ka je kasar china a nan ne za ka ga bere hawa ɗari da hamsin hawa ɗari da tamanin sai mallaka ta faɗi. Duka abubuwa ne wayanda yake Allah ya ba wasu dama su raye duniyar. To amma ginin da ba wai bayan Allah za ka ba ba ka sani hasara ce. To wayannan samudawa sai suka ce ya salih ya kai manzon mu salihu. Ka san kai ɗan girma ne, ɗan gidan sarauta ne. Muna fata ‘yan ubanka ya mutu ka gade shi ka zama sarkinmu kuma yanzu ka ce wai Allah ya aiko ka wannan abu da kai ba mu ji daɗi ba ya salih ya kai salihu manzo kad kunta fina marjuwan da muna da zato mai kyau a cikin ka anta lamma kunta samiran sanda kana karamin yaro mun ganka da kuzari da baiwa kunna narju annaka in aisha satakunu sayyidan muna ta burin nan gaba ka gaji ubanka dan dan sarauta ne shi a nan salihu ba dan talakawa bane dan sarauta ne dan wadata ne to sai Allah ya je ho mulki a gidansu suka ce to kai salihu kai da muke tunanin radda ba dattijo ka zama sarkin mu kuma kai za ka zo ka ce wai mu zo kwantun gumaka shehu ya ce raja'un muhakkak wannan raja'i da suke na son ya zama shugaba to ya zama shugaba ya zama annabin Allah suka ce muna da don ka zama shugaba gare mu kabla hada kafin da awa annabta akan hana yanzu da kanka za ka rika hana mu an na abuda ma ya abudu aba'una mu bauta ma abin da iyayenmu ke bauta ma na gumaka wa inna na mu samudawa lafi shakkin muna cikin kofarto min ma ta da'una ilayhi ga abin da kake kiran mu da shi na cewa a bauta ma Allah shi kadai na haru la nasiku bihi mu ba mu yarda da wanka da awata ka na cewa a bi Allah ba murib mu muna cikin kokonto a cikin wannan kira naka kan annabi salihu bawan Allah yace ya qaum ya ku mutane ara aito kuma labari in kuntu ala bayyinatin min rabbi idan na zamo akan hujja da dalili daga ubangiji na cewa tabbas Allah ya aiko ni zuwa gare ku wa atani minhu rahmatan Allah ya bani annabta daga waje dai zuwa gare ku to fa man yansuni min Allah wa zai taimake ni ya kare ni daga azaba Allah in asaytuhu idan na sami Allah ban yi da aljanna na ci ba fama taziduna ni ba abun da za ku iya kara man gaira tafsir in ba fatawa na cewa in fakkira ku ba sai suka ce su ba su yi imani sai tutsi ya haifi taguwa sai ce wa ya ya ku mutane na halihi na kafin lari to ga taguwar Allah nan kaga nan zaka ce taguwar Allah ba wai Allah ya haife ta ba Allah abbabanta a aboyin Allah ce wannan izafatu tasrifin an raba ta ga Allah ne don girmamawa sai sa ki cewa annal masajida lillahi masallatai Allah ne ba wai in kaje masallaci za ka ga Allah zaune ciki ba akwai wani bawan Allah ba furatani ya je aikin hajji da aka zo aka gama tawafin Ka'aba aka yi raka sai tsawafi sai aka ce ta ci a koma masauki sai ya kare su ta ci a koma masauki ya kare su garin ku da yake an matsa mai sai ci ba ku da hankali ina nan sai ya hito ina nan bakin garka sai sai ya hito ba an gina an ɗaki ne ba ina nan sai ya hito na gane ido da ido ya san cewa na sai da shanuna na zo yi shi shi kuma da bawan Allah mutumin daji mutumin karkara ne bai taɓa shigowa biki ba sai zo mini sai je masallacin juma'a kuma sai aka yi rashin za a yi tsaya ta wuri uku ana nan sai ga liman mai hudu ya fito kuma liman an yi sa'a dogo ne ƙato mai kiba ya sha babban riga da alkifa da ƙato na waje a sai shi yana ƙaddara Allah babba ne Allah mai kiba ne to shi ke nan bai taɓa jin ba a kawai suwa sai cikin birni to shi ne da aka zo yana zaune layin gaba sai gana dan ya zo ya yi kiran sallah ya yi kiran sallah ya yi kiran sallah da ya gama sai gani man ya yi ya yi huduma ya yi huduma da aka gama sai aka yi sallah da ya dawo kawai sai ce kai ikon Allah birni akwai ban mamaki ashe birni ana ganin Allah ya ce yau na je birni sallar juma'a yau na da Allah aka ce kaiwa da ya kankare ya ce gudan babba da shi tabarkalla ma sha Allah ya ce gudan babba da shi ba ku gani ga sai ba da wata baka alkin ba ya ce da ya zo ya hayar su kujera yana hararar mutane ya ce wani mafada ya miƙe yan mai kirari yan mai kirari yan mai kirari ya ce shi ko Allah da sanda zai ya miƙe ya ta faɗa ya ta faɗa ya ta faɗa bayan ya gama faɗa sannan ya muna sallah to kaga shi ba ki imanin shi wannan abin da ya gani shi a Allah to dan haka kowa ba ki imanin shi Allah ke mu'amala da shi to sai suka ce mashi ya kai salihu mu wannan cewa a ji Allah guda abin bauta kuma kamu ba mu mai da wannan ba sai ce ko ni idan kun ce in bar kiran ku zuwa ga Allah fa ma tasbiquna ni ba ku ƙara ban komi gaira tafsir sai fatawa wa ya qaum ya ku mutane na hadihi naqatullah wannan taguwa ce ta Allah lakum aya ya ba ku ita ta zama aya gare ku saboda sun ce mai ba za su yi imani ba hatta ta tamassada tilkal hadabatu وتلد ناقة مع ولدها فذات إيماني لألا با sai wancan ƙaton tucin ya yi naƙuda ya haifi taguwar da ita kuma ta zo da tsohon ciki ta haifi taguwa kuma ta rika ba su nono ya ce ku haɗu waje guda suka haɗu annabi salihu ya kalli gabas ya yi addu'a ya yi addu'a ya yi addu'a fadda masalatul hadaba sai aka ga dutsen nan na naƙuda wa kharajatin naka sai ga taguwa ta fito wa kharaja fasiluha ma'aha tana gama hikuwa ita ma sai naƙuda ta haifi ɗanta fakara lahu annabi salihu ya ce ku tabaru ta ƙare taguwa kuke mi ɗaga ta nan ta zo fazaruha ku kyale wannan taguwa ta kulfi audillah ta ci abin da ta take so a bayan ƙasar Allah wala ta masu hali suyin kada ku shafe ta da wata cuta ko mugun abu fa ya kuza kuma azabun qarib azaba makusanciya sai ta same ku inna aqaltumuha in kun kashe ta fa aqaruha abun ka da kaddara da aka ruha mutanen annabi salihu sai suka soke wannan taguwa a kana ha kujjar kujjar bi salihin shine ya soke ta bi amrihim da shawararsu faqal salih annabi salihu ya isko ga taguwa ta nan an mata rarraba irin rarraban da ake yi ranar jajibi kun ga jajibi na mutuwa ko to su mutanen samudawa sun riga kun jajibi amma mugun jami'i sun ka yi dan tago Allah ne sun ka kashe mai ce su kashe ba bari ku ji abin da za a yi musu annabi salihu ya iso an yanke taguwar nan an soke ta an yi rarraban naman ta kowa na kwasa mai kwalla mai bokiti mai duro ana ta dariya wani ga kuma yake kiwon nama annabi salihu ya ce mini ka shirin gani suka ce rarraba ce an gani ta san mun daɗe ba mu ci nama ba ya ce ku ci nama tamatta'u fi darikum ku ji daɗi a gidajenku amma salatata ayyam iyakar ku kwana uku a duniya sun mutu da kuwar duk gaba ɗaya ba mai hita ko ka za ba ta hita garin nan duk sai Allah ya kashe ku zalika wannan magana da nake gaya wa kunin salihu ba ga bakin salihu take zuwa ba daga bakin Allah wa'abu da gairu maktub wallahi alƙawari ne ba ƙarya cikin shi ba ku ta kwana uku duk sai Allah ya halaka ku in dafa ana ko ku je ku dafa naman in soyawa ana ko ku soya duk iya shege da naku da namu ku je ku yi amma dai kwana uku ne kawai a can
فلما جاء أمرنا نجينا صالحا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ضربوا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمودا كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيف فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة وبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب Allah Allah.
lokacin da samudawa suka soke wannan taguwa ta annabi salih kalu lahu suka ce mai saboda tsabar rashin kunya wai kai ya ji wai wai wai suka ce a karnan na kata wakatan laha taguwar da kan roƙo muna ga Allah mun soke ta mun kashe ta wata ƙasan nan lahma mun rarraba nama mun yi tuntun ɗin shi wa akalla mun canye ma tukuru ni an magana ka an canye na wa sai mi mi za a yi mana tara sai annabi salihu cikin nasuwa sai ya ce masu wa ma fa'alat ita taguwar kafin ku kashe ta mi ta yi suka ce saha basiruha talata marratin domin dai ga ɗanta da ya ga bala'i an soke uwa kai sai ya kuwa guda uku sai annabi sallallahu ya ce kuwa nawa suka ce kuwa uku kun tabbatar kuwa uku yayi suka ce kuwa uku muna kirgawa sai ya ce to baki ya lakum salatatu ayyam wai dan taguwa yana gaya musu "Uu, uu, uu." wannan kuka uku wai saura kwana uku ko mutu saura kwana uku ko mutu shi ne wannan kuka da yayi sai ya ce sattuhuna kuna ba'daha da kwana uku sun cika za a halaka ku dan kafiri da karshen hali ba su da tsoron Allah dan ba su san Allah ba sai suka ce itina bi alama in daga ke kai annabin Allah ne Allah na iya halaka mu to a zo mana da alama sai ya ce al yau yau da kuka kashe taguwan nan tawa yawmul arbi'a yau larba gadan yawmul khamis gobe da an kai alhamis ta kuru musfarratan rukuku fuskokin ku za su yi fatsi fatsi da an ga fuskokin ku za a gan su ba kyau ga yayin su yi fatsi fatsi wa ba da gadin jibi yau wa juma'a ta ranar juma'a ta kuru musfarratan duk wanda ya kalli fuskokin ku zai ga ta yi jajir kamar an watsa muku tare jini wa yau masabti idan Allah ya kai mu asabar تكون مسودة उसको जो खुदा की बची के कम बची सपैया ويوم الأحد رانا الأحد ينزل عليكم العذاب لنا عذاب على لا تسوقوكم فكان كما كان يدعى النبي صالح ويفعي حق أوليكي سوكت تاغوان أربعة رانا الهمس دون ذلك الجوانب سيسا كيوان ممكن كتائر فتي فتي sai da kai ma wallahi wanda ka tare ka tafi ranar juma'a kowa sai ga mutu wani tayi ja jajir kamar an watsa musu jini ranar asabar suka ga kowa huka sai tayi baki irin kamar an goga mai baki tukunya sai suna sauri suna zuwa suna rami suna tsayawa gehen kabarin su sun san halaka za su falamma ja amurna lokacin da lamarin mu ya zo بإهلاك لهلك ثموداوى نجينا صالحا سيبك في رد النبي صالح والذين آمنوا معه لو يتسك الإيمان تعالى شيء سبحانه برحمة منا سود رحمة لقوجهم ونجيناهم من سيرة من عذاب من خزي يومئذ لكم كنيتا تولى الرانا الله يا سوق مسلم كنيتا ba wanda ya tsira a ranar lahadin nan in ba annabi salihu ba sai wanda ya imani da shi inna rabbaka ubangijinka huwal qawiy mai karfi ne al'aziz mabuwayi a cikin lamarin shi asai haka tsawa da kuruwar jibrilu wa hadal ladina zalamu sai ta kama kafurai ba su rubi diyalin sai suka wayi gari a cikin gidajensu jami'in suna kurkushe a kan gwaninsu mayyiti da duk sun mutu kuwa guda jibril da mutu da suka mutu ka Allah mai ganin fiha kamar ba ta ba su taɓa zama a wayannan garuruwa ba da wayannan benaye da suka gina ana saurara da kyau ka jiya inda samudan samudawan nan kafaru rabbahum sun kafirce mu ubangiji ana haka ne bu'dan li samud nisa na rahma Allah ya tabbata ga samudawa mutanen annabi salihu mun ga bayan wa'annan ولقد جاءوا رسلنا ابراهيم من سنجم ملائكه سنزوم النبي ابراهيم عليه السلام بالبشرى لبشارى نهل كدا متانا النبي نوح عليه السلام ملائكون الله ne suka zo da bushara zuwa ga annabi Ibrahim suna mai albishir cewa zai samu da Ishaq bayan shi kuma za a samu Yaqub kinka um, mala'ikun nan masu ziyara ga annabi Ibrahim sai suka ce salaman aminci ya tabbata gare ka ya kai annabin Allah Ibrahim amincin Allah ya tabbata gare ka kan shi ma annabi Ibrahim sai ya mai da gaske gaisuwa ya ce salam gaisuwa ta tabbata gare ku wai alaikum salamun aminci ya tabbata gare ku annabi Ibrahim ya zama mai girmama baki ne kwarai da ya gama nan sun gaishe shi sai ya shiga gida ba ma na bisa bai daɗe ba bai tsaya ba an ja'a sai ya zo musu bi'ijilin hanifin da ɗan maraki kyafaffe wanda yake an kashe shi annabi ibrahim sarkin liyafa ne shi ba liyafar kaji ba ba liyafar raguna ba annabi ibrahim liyafa ce daga shanu take warawa zuwa sama idan ba ko ya wado ba shiri sai a bashi dan mariki in ko an san da zuwa nai sai katon runtuminsa sannan in lokacin cin abinci ya yi annabi ibrahim yana fita ya yi tafiyar mil bakwai yana biɗan wanda za su ci abinci tare saboda kai ya ci abinci shi kaɗai to shi kenan da ya ga wannan baki sun iso wajen shi amma na bisa bai yi wani abu ba an ja'a sai dai zo musu bi ijilin da dan maraki halibin wanda yake kyamaffe an so shi kamar yadda zo a cikin wata sura ai da haba ya tafi wa hada ijilan saminan ya samu dan maraki mai mai kamar fi suratul ukhra wa shawabu ya soya shi wata bihi mashuriyan ya zo masa da shi soyayye falan mara a aiki lokacin da ya ga hannuwansu la ta fi ilayhi ba ta miƙawa ga cin liyafar nan ga ƙanshin liyafa na tashi amma mala'ikun nan ko naman ba su kallo sai shi ko yana ganin waɗannan ba 'yan adam ba ne ɗan adam ba ko wanda ya fito daga wuri mai nisa ko farau farau an gaba shi an zane balle da ya ba ta tare min dan malaki na kirahun sai ya musu su da ya gaba za su ci abincin ba sai tsoro ya kama shi shi mai masauki idan ya gaba shi ba su cin abinci zai ji tsoro ya ɗauka sun zo su yi shi aiki ne wawu ya sa haifatan minhu sai ya sanya tsoro a zuciyar shi da waɗannan mutane ai azmara fi nafsihi haifatan sai yana jin tsoron wayannan hal a tauge khairin hal min sharri so wayannan baki na kwarai ne ko biya ko baki kalu malaikun nan suka ce la tahab bari jin tsoro mu ba mu cin abinci mu tasbihin Allah shine abincin mu inna ursilna ila qawmi lut an aike mu wajen mutanen annabi lut ne muka yada zango a wajenka dan kai ma albishir zaka samu da ishaqa daga matarka saratu shi ma ita haka zai yi tsawarai ya haifi ɗa ya haƙo yanzu bisa hanya muke za mu so wajen mutanen mutu sai suka gaya mai sun zo ne su halaka mutanen annabi mutu to goda ma annabi mutu dan uwa annabi ibrahim ne saboda baban shi haran kuma shi almajirin annabi ibrahim ne wa muratu mata annabi ibrahim alaihi salam sunanta saratu asalin sunanta ya yasara yasara wai wanda ba ta haihuwa yasara wanda ba ta haihuwa to da ta haihu sai aka cire ya sai a ce mata sara mai haihuwa saboda ko da ta haihu tana da shekara ɗari ba ɗaya to sai ana mata kamar zama ana yasara yasara da yaran su ya ba ta haihuwa to da ta haihu yau ta samu ɗa tana ɗan shekara ɗari ba ɗai sai aka kira yanzu ana ce mata sara ko yanzu ta haihu to ita sara ko ya sara ra'ayi mutum tana tsaye ta fi kima mutum na basu filima to zaka ka sai sai dariya jin Allah zai halakar da makiyan ɗan uwansu annabi Nuhu ko kuma ba zai ka sai ta ga jini ai fari har ta yi wannan har ta harje min har hai har jini ya zo mata fabasharna ha sai muka yi mata albishir bi ishaq da cewa da wannan jini ya ɗauke to za ki samu ciki cikin da za ki samu ɗa namiji ne kuma ɗa namiji nan sunan shi ishaq mala'iku suka yi mata albishir za ta samu ɗa mai suna ishaq wa min wara ishaq bayan ishaqa yaqub shi ma ishaqa zai samu da mai suna yaqub
قالت يا ويلتى آلد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود
mala'iku sun gaya wa sara cewa Allah zai ba ta da mai suna ishaq bayan ishaqa zai samu da mai suna yaqub kuma Allah zai ja rayuwarta sai ta ga girman ɗanta ishaqa sai ta ga auren shi har sai an haifa mashi yaqub sannan ta rasu ƙarar tsohuwa mai shekara ɗari ba ɗari sai ta ce ya wailata ka yi suna mamaki ai kalimatu ta'ajjubin tana mamaki ta ce a alidu wai a alidu ni yanzu ina haihuwa wa ana ajuzun gani na zama tsohuwa tukun li tis'un wa tis'una sana yanzu shekara ta tis'in da tara wa ma walat kusantu ban taɓa haihuwa ba a alidu ma da hada bayan shekaru sun tura ko in haihu wa hada ba'ali ibrahim wannan miji na wa ibrahim shaikhan shi ma tsoho ne lahu mi'atun wa ishiruna sana yau shekara ta ɗari da ishirin duniya laisa lana waladun ba mu da ɗa ayyukin annana na shi waladan ba da hana ana iya samun ɗa tsakanin tsoho da tsohuwa to in ma yana yiwa inna hada da shay'un aji wannan abu ne akwai ban mamaki an yi wulada waladun da halibaini a ce tsoffi guda biyu irin mutum samu ɗa قالوا ملائكو suka ce ke baki san Allah bane hada ata'ajabina yanzu kina mamaki min amrillahi daga lamarin Allah bane mamakin lamarin Allah rahmatullah rahma Allah wa barakatuhu da albarkan Allah alaikum ta tabbata gare ku ahlal baiti ya ku iyalin gidan annabi ibrahim ma'ana albarka Allah da rahama Allah ta sauka gare ku ya ku iyalin gidan annabi ibrahim Allah ya ta saukar da rahama da albarka gare ku ya ku iyalin gidan annabi ibrahim innahu Allah hamidun abun yabo ne majidun mai girma ne ba wai tsoho da tsohuwa ba a wata biyu da suka wuce akwai wata mata da ta rasu da ciki ya kai wata tara ta rasu bayan wata da watanni da ruhe ta sai aka ji kukan jariri aka je aka yi ta kona kabarin ko da aka kona sai aka ga gagawa ga ɗan Allah ya hita waye hitar da jariri daga gawa duka ba a yi wata uku ba da su an rufe ta sai kabari don makwabta sai ana jin kukan jariri ana ta tsoro sai aka ga wannan mata ce da aka rufe da ciki Allah ya kula da cikin duk da ba ta da rai har cikin ya isa haihuwa har Allah ya hitar da shi har yasa wata halitta suka kare shi mala'iku ne rauhanai ne aka dai ajewa ƴan adam shi ne gagawar gaɗan shi ko yaron na ya ya ya faɗo duniya kuma daga gawa ya fito aka bude aka fita aka kai shi asibiti maganar da nake da ku yana nan a cikin asibitota na duniya ana kula da shi na mace kasar da aka samu wannan abu mamaki ko da haka Allah da ke iya hitar da jariri daga gawa balle tsoho da tsohuwa wannan abu ne mai sauki ga Allah shine a ta'ajabi min amrillah lamarin Allah ya fi da nan falamma dhahaba ar-ruh lokacin da firgita ta tafi har Ibrahim gaba da annabi Ibrahim na kin cin abincin shi da aka yi wa ja'atul busra kuma ya ji bushara cewa matar shi Sara za ta samu da mai suna Ishaqa to da ya samu warwara sai ga shi jajiruna yana dayayya da ƴan aiken mu fi qaumin Lut a cikin mutanen annabi Lut inna Ibrahim annabi Ibrahim la halimun mai yawan hakuri ne kasirul anati mai yawan hakuri ne allahun mai koma ma Allah ne munibun mai biyayya ne ga Allah almujadala jayayyar da annabi ibrahim ya yi da mala'iku ta iya gata da suka ce mun ya da zango ne za mu je saddu garin lut za mu halakar da mutanen gari sai ce duk garin za ku halakar suka ce lallai Allah ya ce duk a halaka garin to kuma ga ɗan ɗan uwa ne cikin gari sai ya dubara ka san ɗan adam cikin wani gari sai ya ce a tole kuna ƙaryatan fi ha salatu bi atin mu'mini garin da adda musulmi mu'mini ɗari uku ana halaka wannan gari sai mala'iku suka ce la Allah zai bari a halaka garin da adda mu'mini guda ɗari uku suka ce a matole kuna ƙaryatan to yanzu kuna da izinin halaka gari fi hali a ta mumini wanda mumini ɗari kuɗi a gare su ta nuna suka ce ɗari kukan ba a halaka wannan gari sai ce amurka wani kuna to ku ba da labari ana halaka ƙaryatar garin da yake fiya arba'u na muminan akwai mumini na Allah arba'in a garin ana halaka wannan gari ta nuna suka ce garin da aka mumini arba'in ba mu halaka wannan gari Tala, annabi ibrahim ya ce an batu wani kuna karyatan to yanzu kuna halaka gari fiha arba'ata ashara mu'minan wanda mu'minan da aka yi su ba su da yawa mu'mini fara goma sha hudu ne aka yi su za ku halaka su ta mula suka ce ko alama kana sai ce to ga tambaya ta karshe afa ayyukum ku ba ni labari ku ba ni labari in kana fiha mu'minun wahidin in guda ɗaya gare su ba garin mumini guda ɗaya cikin garin kuna halaka wannan gari ɗalula suka ce duk garin da ake mumini guda ba a halaka wannan gari to ganin ce gida in suka an ce guda ma ba a halaka gari sai ce inna fi haruna to rudu ɗan ɗan wana na cikin garin nan in kun zo a yi hankala ka a halaka mai shi idan la tuli kuro kada ku halaka garin da annabi haruna da rudu na cikin gari ɗalu suka ce a sha nahanu mu a alamu bi man fiha mun fi ka sanin duk wanda a cikin gari falamma aqala ibrahim da annabi ibrahim ya zo ya tamu jadalatar mala'ikati yayayya da mala'iku shi ne bai so a halaka gare karu sai suka ce ya ibrahim ya kai ibrahim a arida an haza ka juya ka bijire ga wannan jayayya da kake yi mu ka bari mu je sattu mu halakar da mutanen garin nan dan uwan ka ruku babu halaka shi wanda suke imani da shi babu halaka su ka fa mu mutum sauki muke yi a arida an haza jidal ka kauda kai ga barin wannan jayayya إنه قد جاء أمر ربك لما يوم بجدك كيالك يا ذو عذابك كاتنا تنا كم تسوكا وإنهم وإن متالين النبي لوط آتيهم عذاب يوم أكاليك آتيهم عذاب وتعذاب ذات زومس وذات زي كيمس غير مردود وجب ذا أمين تهتبا وأن عذاب ta kun fayar kurce ba wanda zai iya tare ta
ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة نواوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فاسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منقود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد صدق الله العظيم
ولما جاء رسلنا لوطا lokacin da wayannan manzanni namu suka zo wajen annabi Nuh baya kaɗan yace ta kallama sultanul uluhiyya harshen uluhiyya ya yi magana yace ya Ibrahim arid an hada Ibrahim ka kauda kai ga barin wannan jayayya ha'ula'i halakuhum ata wala maraddala wayannan mutane halakar su ta zo ba abun da zai hana su halaka hatta hari hakkin annabi ibrahim alaihi salam la yanfa'u fi hada ba zai yi magana a saurare shi ba walamma ja'a rusuluna lokacin da manzanninmu suka iso wa lutan annabi lutu a ganin shi na saddum fi alihim sai ya yi bakin cikin ganin su ma'ana bai ji daɗin zuwan su ba sun zo lokacin da bai kamata su zo ba saboda mutanen garin fasikai ne suna yin alfasha da baki in su shigo ya alƙawun wayannan mutane sun zo wahun mala'ikatun ashe mala'iku ne suka zo ga annabi lutu annabi lutu ya yi bakin ciki da ya gansu shehu ya ce a tajalli ya tuwa hajjatun tajallin duk guda ne wa kullu mushahidin yushahidu ma yunasibu halahu kowa na gane abin da Allah ya da shi shi annabi Ibrahim kaga ya ji daɗi ganin bakin shi salam qalu salam qala salam ya ji daɗin ganin su sun ji daɗi hadda ya fata gasasshen dan maraki ya kawo shi ko wannan ba magana ya kawo ne ya ba ba magana a gaishe shi ba yana ganin su sai ji bai ji daɗi ba shehu ya ce ka kalli sun nema annabi Ibrahim da bushara, ko shi kuma annabi Lutu da bi suka zo mai, sun zo yana suna gani zuwa wajen shi, si abinin sai ga bai dai ji daɗin ganin su ba. Ibrahim, annabi Ibrahim wajen da bishara ya samu bushara ga ‘yan aikin Allah na samun da Ishaka. Lamma ra'ahu da ya gansu, ƙalu salaman ƙala salamu. suka ce muna gaishe ka ya Ibrahim ya ce ina ansawa ya kuma la'ikun Allah. Wa Lutan shi ko annabi Lutu ya yi manyan baƙi amma lamma ra'ahum si abihim yana ganin su sai bakin cikin ganin su. Wa zaqa bihim zar'an zuciyar shi sai kunci da ganin su. Kama wa ka'a jamalu li Ibrahim yadda jamala ta zo Ibrahim wa ka'a jalalu li yau ga Lutu cikin jalala. yadda annabi Ibrahim ya samu baski daga Allah yau Nuhu ya samu tsaffi daga Allah yadda Ibrahim ya samu al'usu billah yau annabi Nuhu ya samu alhaiba sun zo suna masu kyan fuska amma duk wanda ya fi su kyau shine mala'ika Jibril sun zo da sura ta matasa majiya ƙarfi masu kyan fuska wa sai annabi Nuhu ya ce hada yawmun asib wannan rana ce mai tsanani gare ni ban ji daɗin zuwa wannan rana ba a nan ne muka zo ƙarshen karatu mu na yau abin da muka faɗi daidai Allah ba mu rada shi kuskuren da muka yi Allah gafarta mana Allah ba mu albarkar Qur'ani da wata Ramadan Allah sanya mu daga cikin wayar da ake yantawa a cikin sa Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da gaba lafiya Allah ya sani muna imanin mu Allah ya sani mana kasan mu Allah ya kenta wannan jiha mu ta mu a gaba Allah ya saukar da alkhairi da albarka mai yawa a cikin ta marasa lafiyar mu na gida da na asibiti muna fatan Allah ya ba su lafiya mu kuma da ke da lafiya Allah ya kara mana Allah ya gafarta muna Allah ya gafarta ma iyayen mu Allah ya gafarta ma malaman mu Allah ya gafarta ma shekunan mu da sauran dukkan musulmi baki daya albarkar fatiha da salatul fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله